وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لأني أخاف النور أخرق بينه فسر فيه تشريفا لكي ما تزينه فسار ولم يلك العلي ظنونه مشى وحده والحجب ترفع دونه وأملاكها تسعى له وتقوم وودع بلدان الأواعد قدرة وسافر في طرق الخوارق سفرة إلى الله من دون النبيين فخرة ممشيا على الأملاك يقصد حضرة بها الله ساك والشراب قديم ودارت له عند الخطاب مباحث وحس وحس وأقل وحس وأقل ثابت وبواعث فناهيك من وقت به حب لابث محب ومحبوب ولا ثم ثالث وقرب ووصل للحبيب يدوم تجلى فأجلى عن فجلى تجلى تجلى فأجلى عن دي القلب رينه وناداه يا عبدي فمد عيونه إليه سريعا ثم كمل دينه متى يجمع الرحمن بيني وبينه فشوقي إليه مقعد ومقيم نتيمت حبا باستماعي ذكره تتيمت نعم تتيمت حبا باستماعي ذكره وقد ظفت شوقا مستنسمت نشره نبي كريم شرف الله قدره منايا من الدنيا أقبل قبره وأبكي ذنوبا بينهن أميم نعم نعم وأبكي ذنوبا بينهن أيم أنا أهيم نعم أهيم خاف على نابا تؤول إلى الشفا ولملا وقد أصبحت عنه معوقا ولا لي بشير بالتواصل واللقاء مشي بي على فوق الشباب بلا تقى فيا, فيا مرسل بالمؤمنين رحيم جزيني إذا روحي تكاد نعم
أجرني نعم أجرني إذا روحي تكاد تمجني وكلي إذا ما أرد تحتي ترجني وجدلي إذا جلدي بفعلي يحجني مج...
حج نعم راجع يا حج نعم يحجني مجيب لك الباري فسله ينجني إذا برز إذا إذا برزت للمجرمين جحيم فإنك يوم الحشر حقا سراجه وكل نبي أنت في العز تاجه وكل حزير في هواك افتراجه حزين نعم حزير وكل حزين في هواك افتراجه مريض المعاصي في لديك علاجه في يديك باب لديك نعم في يديك علاجه فعجل علاجي إنني لسقيم dinga yin nazari kafin ka karanta karatu shi ke sa kana samun matsaloli alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ranar alhamis sha hudu ga watan sha'ban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya muwafaka da 18 ga watan uku shekara ta 2022 miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam za mu ci gaba da karatu na 42 a cikin littafin takhmisu alƙasa'idil wutiriya na ibn al-muhib rahimahullahu ta'ala da ya yi dangane da yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama littafin da aka fi sani da wutiriya to za mu tashi shafi na tamanin da uku hawa yau dai ci gaba da bayyana matsayi da martaba na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa a li'anni a khafin nura duka wannan hikaya ce akan maganar shi mala'ika jibril da ya raka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa fadar allah to a baya duka ya yi bayani a lokacin da suka kai wani wuri to sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba shi ya tsaya nan saboda baya kamata ga wani abin halitta ya wuce wannan mataki in ba annabi ba tunda shi izini aka yi masa kuma nemansa aka yi to shi yana da hurumin ya ci gaba to shi ne yake faɗan dalilin da ya sa zai tsaya a nan ya bar annabi ya ƙarasa sai ce li'anni saboda ni mala'ika jibril kenan a khafin nura ina jin tsoron wani haske ukhraku bainahu wanda za a keta ni tsakaninsa inda ce zan karasa to zan haɗu da wani haske wanda keta ni fa za a yi to ya zama tilas in tsaya a nan kai sai ka ci gaba sau da haka fasir fihi tashrifan kai annabi ka yi tafiya fihi a cikin wannan hasken tashrifan kuma an yi haka ne domin girmamawa gare ka domin daga nan akwai wani haske da ya tunkare su eh to shine ya ce masa in na matsa na ce za mu tafi tare to za a kyakketa ni da wannan hasken amma kai tunda an baka izini to shikenan sai ka tafi girmamawa ce likai ma wannan kai ma alif kawai ake rubuta ba a rubuta yawon wannan ya kuskure ce likai ma ta zinahu domin kai annabi ka kawata hasken ba wai hasken ya kawata ka ba so haka in annabi ya shiga hasken to hasken zai kara ado sabanin a ragowar mutane idan ka shiga cikin haske to sai hasken ya kawata ka to amma shi annabi in ya shiga cikin hasken zai kawata hasken ne saboda haka fasara nan take sai manzon Allah ya ci gaba da tafiya walam yulki gainin ce ba kafin ba walam yulki al'aliyu Allah maɗaukaki walam yulki bai yi watsi da zununahu kyakkyawan zatonsa ba dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam dama Allah ya wa annabi kyakkyawan zato ta fuskar zai masa biyayya zai masa da'a kuma alhamdulillah ya karba wannan abin da aka neme shi da shi kuma ya aikata aikace saboda haka Allah bai yi watsi da wato zatonsa ba ko kuma yana iya ɗaukar walam yulgi al'aliyu zununa huhudin sai ya koma zuwa ga annabi Allah bai yi watsi da kyakkyawan zaton da shi annabi Muhammad yake yi dangane da Allah ba kyakkyawan zatonsa da Allah to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi haka ne don ya ɗaukaka shi don ya darajanta shi to sai ce masha manzon Allah ya yi tafiya wahadahu shi kaɗai in za ku yi salati ku ɗan rage sauti sautin ku yana shiga nan masha wahadahu manzon Allah ya yi tafiya shi kaɗai ba tare da kowa ba wal hujubu alhali shamakai na tsare-tsare da aka sa hijabi hijabi hijabi to turfa'u ana ɗaga su dunahu koma bayan manzon Allah mana dukkanin hijabu ɗin nan to sai da annabi ya tsallaka su ya kai ga wannan hijab ya ƙetare ya kai ga wannan hijab ya duka wanda su ne suka zamo shamaki tsakanin zatin Allah da halittu sai zan ba wata halitta da za ta iya ganin Allah to shi annabi duk sai da ya wuce su kakaf wa amlakuha mala'ikun ita saman nan tas'alahu suna gaggawan tarbansa saboda an gaba ya zo wata ƙumu kuma suna miƙewa tsaye tsayuwa ta girmamawa tsayuwa ta girmamawa wa wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bankwana da buldanal awa'idi garuruwan sabon Allah saboda can inda yake yanzu babu sabo ko aku ba ba magana sabo duk da mala'iku ne kawai in ka ji magana sabo to iya nan ne duniya amma da ka kai sama ta ɗaya ta biyu har zuwa ta bakwai har zuwa ba sabo to shine annabi ya yi bankwana da ainihin buldan al'awa'id garuruwan sabon Allah ƙuturatan ko ma'ana haka ya bar su yanki yanki yanki yanki tunda kowane gari da nashi iyaka kowane gari da nashi iyaka shesha ake kiran gari da alƙuturu ko yanki haka ko jiha ana kiran jiha a larabci da alƙuturu to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ban kwana da wayannan garuruwa yanki yanki wa safara ya dinga tafiya safaratan tafiya babbar tafiya fi turuqil khawariki a cikin hanyoyi masu keta al'ada ta fuskar bashi mu'jizata da sauran don ba taba ganin wata halitta wai ta bi wannan hanya ba amma shi gashi ya bi haka abu ne wanda khalafa al'ada ya saba ma al'ada hanyoyin da aka bi da shi shi kan shi mala'ika jibril bai taɓa bin wayannan hanyoyin ba to amma ta nan suka bi har suka kai can to sai ce ilallahi wannan tafiya kuma suna yin ta ne ya zuwa saduwa da Allah sai ce min du ilallahi min dunan nabi'ina fakharatan koma bayan annabawa su samu wannan falala ba fakaratan kuma ya yi haka ne domin fitowa da matsayin manzon Allah saboda a nuna takama da falala tashi shi yasa ba a yi da annabi Musa ba annabi Isa annabi Nuhu da sauran annaba mu masha annabi yana wanda aka tafiyar da shi alal amlaki bisa mala'iku ya kasidu manufarsa hadaratan shine ya sadu da fadar ubangiji sai ce biha Allahu biha ga wannan halara ce Allahu Allah sakin yake shayar da wanda ya so ya shayar da shi wa sharabu kuma wannan abin sha mai daɗi ƙadimu da daɗin abu ne baya da farko dama shine korama ce ta sanin Allah da kuma takawa in Allah ya ga dama sai ya shayar da kai korama ce akwai ilimi cikinta akwai takawa da sauran abubuwa to sai ce mabahisu matsaloli na bincike wadarat sun gudana lahu ga shi annabi inda khitabi lokacin da ya magana da Allah akwai abubuwa na mabahasi mabahasi mabahis da suka tattauna tsakaninsa shi da mahalicinsa wahissun hankalin annabi duk da waɗannan abubuwa fa hankalin annabi eh ganin annabi shine hissu ganinsa wa aƙalun da hankalinsa sabitun yana nan tabbatacce bai gushe ba bai gushe ba saboda haka annabi yana cikin hayyacinsa suka yi gana wadda za su yi tare da ubangiji kuma hankalin bai gushe ba wa bawa'is da kuma bawa'is shine abin da ake kira da mashayir a shine abubuwan da za su zaburar da kai kai wani abu ko su hana ka kai wani abu to hatta su ba su gushe ba dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam don ka fahimci cewa bai tsorata ba bai firgita ba bai fita hayyacinsa ba ma zagal basaru wa ma taga to shine wannan sai ce fanahika ai ya ishe ka ko min waqatin daga wani lokaci bihi da ya tabbata gare shi alhu- alhibbu masoyi labisu da ya zauna a cikin wannan lokacin kai ai ya isa ya zama maka falala a ce shi alhibbu annabi sallallahu alaihi sallama masoyin Allah ya zauna a cikin wani lokaci wannan ɗaya ya ishe ka falala kuma lokaci ne wanda yake muhibbun akwai masoyi mai so kenan wa mahabubun akwai wanda ake so wala san masalisu ba na uku kenan daga Allah shine mahabub sai annabi shine muhib to shi yasa ba wanda ya san me aka yi me ya gudana ba wanda ya sani ba na uku wa qurbun an samu wani kusanci tsakanin an- eh, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki wa wasulun kuma an samu saduwa sai ce wanda yake ya dumu ya dawwama lil habibi ga annabi tajalla annabi sallallahu ai ko kuma tajalla Allah ya bayyana ga manzon Allah ya yi tajalli sai ce fa'ajila rainahu sai ya gusar da wato eh, tsatsa ko wata ƙazanta amdiyal kalbi wadda za ta rufe hasken zuciya hmm? saboda haka zuciyar annabi ta karbi wannan tajalli da Allah ya yi gare shi sai ce wa nadahu sai Allah ya kira shi ya abdi ya kai bawana famadda sai manzon Allah ya miƙe uyunahu idanun- idanunsa ilaihi yana kallon Allah sari'an da gaggawa wannan shi yasa wasu suka ce annabi ya ga Allah ido da ido sun makammala sannan daga baya bayan abubuwa sun gudana sai Allah ya kammala masa dinahu addininsa Hmm, sai ce mata yaushe ne ya jima'ur rahmanu Allah mai rahama zai haɗu da baini wa bainahu ko tsakanina da shi shi annabi kenan yaushe Allah mai rahama zai haɗa ni da annabi masoyina fashauƙiya bege na ilaihi zuwa ga manzan Allah muƙu'idu mai zaunar da ni ne wa muƙimu kuma mai tsayar da ni ne ma'ana ya hana ni tafiya ya hana ni zama son manzan Allah eh to wannan kenan duka dai wannan yana bayyana maka yadda ya kai matuƙa wajen san manzon Allah tatayyamtu na yi bege ko na ɗimauce saboda soyayya hubban saboda so bistima'i ya zikirahu kawai don na ji an ambaci annabi ina jin an ambaci annabi kawai sai ni ɗimauta hmm? saboda so Eh, so in yayi yawa yakan haifar da wannan cikin laraba an samu haka wanda kawai za a ambaci masoyiyarsa gabansa sai ya faɗi ya suma eh, to akwai akwai irin wannan so wa kad haƙiƙa zubtu na narke shauƙan saboda shauƙi mustun lokacin da tana samtu na sharahu na shaƙa ƙamshin annabi ina shakan kamshinsa to tun daga wannan lokaci kawai sai nan narki na waye gari babu ni nabiyun wani irin annabi ne ai huwa nabiyun karimun wanda yake mai karamci sharrafa Allahu kadrahu Allah ya ɗaukaka ƙimarsa to duk wanda ya ce dama zai yi ƙoƙari wai ya zubar da ƙimar annabi to da Allah yake faɗa sai ce ni dai munaya gurace-gurace na mina duniya daga nan duniya uƙabbilu ƙabrahu in dai samu ko ƙabarin annabi in sumbunta ko ban gansa ba Hmm? ta duk dai wannan mubalaga ce Hmm, amma bai daga cikin addini sumbunta ƙabari ko da na annabi ne mubalaga ce kawai don ya bayyana makwarar soyayya ga annabi sai ce wa abki ina kuka zunuban saboda wasu irin zunubai sai ce ahima ina ɗimauta bai na hunna tsakaninsu ban ma san inda zane ba zunubi ya min yawa sai ce a khafu ba a khafu ba ne a ne daga khafa ne a khafu ina jin tsoro ala nafsi akan kaina ta'ulu ko ta'ula duk ya halatta in ka ce ta'ula to akwai an muƙaddara ai a khafa ala nafsi an ta'ula to dama ya halatta a shafe an kuma ta yi aiki ita wannan daga cikin nawasibu ɗin nan eh to akwai sadda za a shafe ta amma kuma za ta yi nasaba ga fi'ilun mudari'un akwai wannan sai ce ta'ulu to in ka ce ta'ulu a baka bi wannan luga ba in ka ce ta'ula akwai nuskar da aka rubuta ta'ula to ka bi waccan luga shine i'malu an ma'a hazfiha a aiwatar da aikin an shine yin nasba akan fi'ili mudari'i amma kuma an shafe ta to shine yace a ashauqa ko ila ta'ulu ilayya ashaqa shine za ta komo za ta mayar da ni zuwa ga rashin arziki to abinda nake jin tsoro kenan tunda zunubi yayi yawa walimla mi don mi ko hakan ba zai faru ba wa kale asbahatu na waye gari anhu daga barin annabi mu awwaka an an yi min da baibiya ban iya zuwa an kange ni ga dole zabo shi min yawa saboda na nisanta daga annabi da ina kusa ga annabi zunubin ba zai ba zai yawaita a kaina ba sai ce walali bashirun kuma ba ni da wani mai bushara bitawasili ko wanda zai min bishara da cewa ai za ka haɗu da annabi ko kuma ni na haɗu da annabi wallika da haɗuwa da shi sai ce mashayi tahiyata ala ta tabbata ne akan fauƙa shababi ko wato saman ƙurciya bila tuƙa kuma a cikinta babu tsoron Allah ma'ana kawai ban kaura ni ta ta yi da sharholiya duk kurce an bige ta ne ba bisa da'a ga Allah ba kasan shi ne galibin samartaka eh to shi yasa laraba ke cewa a shababu shu'batun min aljununi samartaka wani yanki ne na hauka faya mursalun ya wanda aka aiko rahimu yana mai jin ƙaibil mu'mini ga masu imani a jirni akwai hamza wurin nan in ba haka ba baitin ya kalli a jirni ka tserar da ni iza lokacin da ta hanyar shafa'a kenan lokacin da ruhiya rayuwa ta takadu tana kusa ga ta mujjini ta yi jifa da ni ta jefa ni cikin jahannama wa kulliya ka zamo gare ni izama a lokacin da al'ardu ƙasa ta hati ƙarƙashina ta rujjuni tana raurawa tana motsawa wa judili ka yi kyauta gare ni iza lokacin da jildiya fatata ya hujju ni bi fi'ili yana kafa min hujja da aiki na hmm? wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina shine hatta fata za ta yi magana ta ce ai rana kaza kai kaza ai rana kaza kai kaza to shine yake faɗa anan eh kai min kyauta da samun shafa'arka a lokacin da fatar jikina za ta kafa mini hujjar cewa ai kayi kaza rana kaza rai saboda wannan lokaci an rufe baki al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim to saboda haka baki lokacin takunkumi za a samu saboda bai haɗin gaskiya shi ƙoƙarin yake ya kare kansa amma ita fata da sauran gabai su ba ruwansu tsintsar abin da ya faru shi za su faɗa ba ragi ba ƙari to sai ya ce mujibun laka albari Allah mai ƙaga halitta min gairi misalin shine albari wanda zai kirkiri abu ba tare da ya gani ga kowa ba to Allah mai ƙago halitta mujibun laka in ka yi kira yana an sama in ka yi addu'a yana an sama in ka ce za ka ce cewa ne zai an sama ka fasalhu ka roƙe shi yunajji ni ya tserar da ni iza lokacin da jahima wutar jahima barazat ta fito a fili lilmujirimi na ga kafirai wa burrizatul jahimu liman yara to wannan ranar fa'in na ka kai yawmal hashiri ranar taro tara halitta haƙƙan da gaske sirajuhu kai ne fitilarsa don kai ne lokacin da kowa ya shiga tashi hankali za ka zo ka yi a shafa'atul uzuma to manzo Allah shi ne fitilar wannan taro wa kullu nabiyin kowane annabi an ta kai tajuhu kai ne kamben sahula sarauta safil izzi dangane da ɗaukaka wa kullu hazinin dukkan wani mai baƙin ciki saboda bala'i if tirajuhu ya yi bakin cikin safi hawa ka yana cikin sonka eh ko damuwa ta yi ma yawa to so annabi tana yayewa eh eh cikin maganin bakin ciki to son annabi da aiki da sunnarsa maridul ma'asi marar lafiya na sabo don malamai suka ce kamar yadda ibnul qayyim ya kawo a littafinsa adda'u wad dawa'u in saɓo ya yi yawa to zai haifar da rashin lafiya ga mai shi ko da lafiya ta lau zunubi in ya yawa yana haifar da rashin lafiya ƙwarai kuwa to wanda ya kai marar lafiya ta fuskar saɓo ilaji warke ciwon nan nasa fi ya daika a wannan lokaci yana ga hannunka kai annabi kana yin ceto shi kenan sai ya samu waraka fa'ajil ina addu'a. Ka gaggauta ranar tashin ƙiyama ilaji warkar da ni, inna ni ni lasa mu wallahi marar lafiya niki ban da lafiya. Lamul ƙasami ko lamul ibtida tabbas haƙiƙa ni ba ni da lafiya. Mutum da ba ni da lafiya ko yana buƙatar magani. to ka bani magani to mafi kyau ɗaukar wa'annan maganganu shine a mahallin ceto ranar tashi alkiyama amma baya baya daga cikin addini don ka shiga bala'i ka kira annabi ko ka kira mala'ika wannan ibada ce ibada ana yin ta ga Allah kaɗaiwa da wula sharika lau to nan za mu kwana insha Allahu wani sati sai mu tashi shafi na 85 abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik babu tambaya ko na'am eh eh mm a daga nan sun daina magana idan an shiga wuta ko aljanna to baki zai ci gaba da magana eh saboda can magana ba ta da amfani eh eh da an yi hisabi an kai shi shikenan wannan takunkumi da an ka samu baki an cire su kuma gabbai damar da aka ba su su yi magana su kuma an janye wannan damat eh kwarai kuwa saboda baki in dai za a bari ya faɗa to shi ba ruwa ne ko ina ne zai kokari ya kare kai ne gaga bai kare kai ne ba to bai ga halaka ba amma in ya tabbatar da halaka zai yi to za ka ga ya bi hanyar da zai bi dai shi kare kai ne hatta a gaban Allah zai wa Allah ƙarya haka za su faɗa wallahi makon na mushriki a gaban Allah za su yi rantsuwa mu ba mu taɓa shirka ba kuma a kanta sun ka mutu wanda zai ce kai eh yasa ɗan adam sai a hankali فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته